بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد uwa musulmi da muka tattaru a wannan masallaci mai tare albarka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna 24 yau muna ranar asabar 24 ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da sha biyar ga watan hudu miladiyar sa'adun maryam alaihi salatu wassalam shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu don dasawa daga inda muka tsaya na tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka a yau da yarda allah za mu tashi farkon suratul bayyina jiya mun kare suratul zilzila alamar bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هم الدين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مخلصين له الدين حنفاء
dukkan wani wanda ke bautar wani abu wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba su kasance ba akan kafin ba su mushe ba suna akan kafircinsu har sai da hujja ta zo musu har sai da hujja wadda take kwanar da ta tsayu a gare su kamar mai tambaya ya yi tambaya menene wannan hujja Allah subhanahu wa ta'ala sai yake ba da amsa ya ce rasulun minallahi yatlu sunan mutahhara manzo daga wajen Allah subhanahu wata'ala yana karanta takardu wanda sai tsarkakaku fiha kutubun qayyima a cikinsu waɗanda a cikinsu akwai wasu hukunce-hukunce wanda suke masu matukar muhimmanci wa ma tafarraba alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum bayyina haka kuma yahudawa da nasara wanda aka ba littafi ba su rarrabu ba kanunsu ba su rarrabu ba suka ki tsayawa a kan addinin da Allah ya turo masu sai bayan musha ta tsaye a gare su wa ma'udu lani ya abudu Allah hukunin shi na rahoki na umasa wa yuqimu salata wa yutu zaka wa zalika dinul qayyim haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai umarce su da komai ba sai dai su bauta mashi suna masu tsarkake addini a gare shi suna masu tsarkake addini a gare shi kuma suna masu miƙa wuya a gare shi kuma suna masu tsayar da sallah kuma suna masu ba da zakka wannan shi ne addini wanda yake addini na kirki shi ne addini wanda yake tsayayyen addini wannan sura ta sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina idan ta sauka ne bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya koma garin Madina wannan sura ta sauka a gare shi lokacin da wannan sura ta sauka Allah subhanahu wataala ya yi wajibi kamar yadda imam ahmad ya yi karatun bayan shi musnad yake cewa jibril ya zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi ya rasulullah ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna allaha ya'muruka inna rabbaka ya'muruka an tamra'aha rubayyan lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar mashi lam yakun alladhina kafaru sai ce mashi Allah subhanahu wata'ala ya umarce ka da karanta mu rubayyan wannan su da wani danka aka ce allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ka da karanta mashi ita da aka zo aka gaya mashi sai ya kuka ta ce manzo allah ya tuna a allah subhanahu wa ta'ala ya aiko an yi sunana sunana da kaina saboda ya san ba karamin falala ce ba allah subhanahu wa ta'ala ya aiko jibril da ambatan shi ya ce a karanta mai wannan sura manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi lallai tabbas aka da jibril ya zo mana kuma an umarce da in karanta maka wannan su al-imam ibn kathir ya kawo wata ruwaya wanda imam muslim da imam bukhari sun yi tar da ita na cewa Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mishi wannan sura saboda wata rana sabani ya samu da shi da ibn mas'ud ya ce ibn mas'ud yana karanta mutane alqur'ani ba yanda ya ji shi ba ga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ma ibn mas'ud kai dan nuna mushi ba a karanta alqur'ani sai da harfi guda harfin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya karanta sai suka je wajen manzo Allah suka yi rubuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu kowanne yana amsa gaskiyar shi amma lalle kuma ba lalle ba ne a karanta ƙorani da wasu harufa idan da wata ruwaya wadda ba ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta kamar yadda za mu gani a gaba cewa alqur'ani ya sauka ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ruwayoyi guda bakwai wanda duka kowace ruwaya mutum ta karanta ƙorani a kanta ta yi to wannan abin da aka yi ya gani kamar an ba ibn mas'ud gaskiya sai ya ji wani abu a zuciyar shi sai ya ji bai ji daɗi ba to shi ne bayan ya ba da baya a wata ruwaya kuma aka ce tun yana nan aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani aka ce ya karanta mashi ya karanta mashi cewa rasulun min Allah ya tubu sufa mutahara ba dan komi ba dan a ƙara mai imani dan ya ƙara gaskanta abin da manzo Allah tun da manzo Allah sai da ya ga cewa an saukar mashi alqur'ani sab'ati ahru da harufa guda bakwai to dan ya kara imani ya kara gaskata cewa wannan qur'ani da wannan dukkan kirawoyin daga wajen Allah ne su shi yasa Allah subhanahu wataala ya yi umarni da gaya mushi a karanta mushi wannan sura rasulun min Allah rasulun min Allah ya tudu sura qur'an fiha kutubun qayyima manzo daga wajen Allah yana karanta takardu wanda su tsaka wanda a cikin takardun nan akwai hukunce-hukunce wanda suke masu matuƙar mahimmanci da haka aka karanta mashi da ba da komi ba don a tunatar da shi a ƙara tabbatar da dugadugan shi kuma don a ƙara mashi imani kamar yadda irin wannan yawon da sayi na umar da jallawa an a cikin kisar sulhu da biya lokacin da ya tambayi manza allah sallallahu alaihi wasallam tambayoyi wanda suna da yawa isa tana da tsawo yake daga cikin sai yake ce manzo Allah awalan takbiruna annana sana'atul baita wa tubihi ba ka kasance kana gaya mu ba dan ne za mu zo a dakin Allah mu yi dawaki akan shi tare da cewa a lokacin suna ganin abu ne wanda yana da matuƙar wahala saboda kafirai sun yi karin su tsabar tsoron kafirai ne da tuta musu da kafirai ke yi yasa suka yi hira suka bar garuruwan suka bar garinsu wanda suka yi su amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake musu alƙawarin cewa dan dai yayi alƙawarin cewa wata rana za su dawo a wannan ɗaki su yi dawafi ba tare kowa da alƙawarin su ba Umar sai yake mamaki ya tambayi manzo Allah a wannan wannan su ne yake cin shi ba ka ce mu haka nan ba ba ka ce mu za mu shiga Makka ba za mu je mu yi dawafi yadda muka ga dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda a lokacin sulhu da biya manzo Allah ya kawo ne tare su a shi suna neman su shiga garin makka kafirai suka tare su suka hana su shiga to shi ne umar yake so a yi ta karni ko da karni ce ya sai an shiga shi ne yake cin manzo Allah tun da ka riga ka gaya mu cewa lalle tabbas za mu shiga to kawai ka bari da karni ce ya mu shiga shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle tabbas na gaya mu za mu shiga amma na gaya mu cewa a wannan shekarar ne za mu shiga umar ya ce a sai masu Allah ya ƙara tabbatar mashi cewa lallai tabbas fa inna ka atihi lallai tabbas za ka zo wannan gari za ka zo lafiya Allah wa tsawo bi kuma lallai tabbas za ka yi dawaki a kan wannan lafiya da Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da suka dawo daga sulhul hudaybiya ba su shiga makka ba aka yi sulhu suka dawo sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da su wajen fata inna fatahna laka fatahan mubina har ƙarshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya kira Umar ya karanta mashi wannan sura ya karanta mashi daga ciki akwai abin da ya karanta mashi akwai fada Allah da yake cewa laqad saraka Allahu wa rasuluhu ya bil haqq la tarkulanna al masjid al haram haram insha Allah amin yace lalle tabbas Allah subhanahu wa ta'ala ya gaskantar mu manzon shi da mawakin da yake lalle tabbas za ku shiga masallaci wanda yake mai tsarki masallaci wanda yake haramtacce kuna amintattu babu wanda zai taba idan sai manzo Allah ya karanta mu Umar kamar yadda ya karanta mu bai da ka wacce rasulun min Allah ya tusu ba Allah dan ya mai bayani ya ƙara sa ya ƙara yin imani ya ƙara tabbatuwa akan addini shi shi ma Umar dan ya ƙara samun nutsuwa ya ƙara yin imani da cewa abinda manzo Allah ya gaya mashi lalle tabbas gaskiya ne za su shiga ɗakin Allah shi ma maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ta sauko ya kira shi ya karanta mashi ta Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa lam yakun dalil kafaru min ahli kitabi wa mushrikin mutakin hatta ta'tiyahum bayyina ai wa'anda suka kafarta mun wannan daga yahudawa da nasara waɗannan su ne kafirai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su billahi yahudawa Allah ya saukar musu da taura nasarar kuma Allah subhanahu wata'ala ya saukar musu da injila Allah subhanahu wata'ala ce da cewa wa mushriki da kuma mushrikai mushrikai a nan duk wani mai bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba subhanahu wata'ala wanda ke bauta ma gumaka wanda ke bauta ma itace wanda ke bauta ma wuta da kuma wanda ke bauta ma duk wani abin bauta wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba na daga cikin larabawa ko kuma wa'anda ba larabawa irin duk wani mahaluki wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi ya kafirce ma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da shi ko ya kasance ba yahude ko ya kasance ba nasari ko kuma ya kasance mushriki yana bautar wani abu wanda ba wannan ba saboda yahudawa suna ikirarin cewa suna masa kan addinin annabi musa ne alaihi salatu wassalam su kuma kirista suna ikirarin cewa suna masa kan addinin isa dan maryam ne alaihi salatu wassalam to duk wani mai bautar wani abu a bayan waɗannan guda biyu su ne ake ce mushrikai mufakkin ba za su bushe ba suna dukufe suna nan akan kafircinsu ba za su yi imani ba hatta ta atiyahum bayyana har sai wuja wanda take tsayayya wuja wanda take kwararra ta zo musu wasu daga cikin malaman tafsiri kamar irin su fatata suka ce hada qur'ani ai albayyana shine wannan qur'ani amma kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin bayyana ne wanda yake ni ya fassara mu ita shi da kanshi a cikin wannan sura yake cewa rasulun minallahi kenan wa'annan kafirai wa'anda suka kafirce mu Allah Allah subhanahu wataala yake gaya mu manzon shi kamar yana ba manzan shi sallallahu alaihi wasallam a halayensu yana cewa waɗannan kafirar da na yahudawa da na nasara da kuma mushrikan makka na lokacin wa'anda sun kasance su gumaka suke bauta da ma duk wani mai bautar wani abu wanda ba Allah ba ya ce ba za su kushe suna a tsakanin su ba har sai wuya ta zo musu har sai wuya ta zo musu amma ba za su bar wannan kafircin ba duk da wuya ta zo musu za su tsaya a kan wannan kafircin nasu Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu wata ce wannan wuce wata ce wannan bayyana ne wani ne wannan dalilin wanda zai zo musu wanda yake kamar hasken rana amma kuma tare da shi za su tsaya a bisa kafircinsu Allah subhanahu wa ta'ala ce rasulun min Allah ya ba da amsa da kanshi ya ce wannan mushe shi ne manzo daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya tuko su wani yana karanta tare da wannan manzan akwai littafi yana karanta wasu takardu wanda su ne littafin da aka bashi wanda su tsarka tare a nan malaman tafsiri suka ce abinda ake ni da manzo shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da yake karantawa shine alqur'ani mai girma idan wa'annan kafiran hujja ta da musu Allah subhanahu wata'ala zai aiko musu ko ya aiko musu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai littafin shi alqur'ani mai girma wanda yake karantawa amma duk da haka nan waɗannan kafiran ba su yi imani ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kafirce mushi yahudawa da nasara duka sun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yana cewa ya alfuna ku kama ya alfuna abna'a sun san shi kamar yadda suka san iyayen shi sun san shi har da sunan shi tun kayan ahalin shi baban shi ya sa mai suna su Allah subhanahu wata'ala ya sanar da su ta hanyar littafin da saukan mamantarsu Allah subhanahu wata'ala ya sanar da su sun san da cewa akwai wa rasulun ya ati min ba'di min ba'di ismuhu ahmad da manzo wanda zai zo baya na sunan shi ahmad sunan shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun kayan zuwa manzo Allah ya gudawa da nasara duka sun san da shi sun san da zuwan shi amma suka kafirce ma Allah saboda bai to daga cikin su ba a wani waje Allah subhanahu wataala yake zargin su yana cewa ahum yaqsimuna rahmat rabbik saboda su suna jira wannan manzon da zai zo wannan manzon wannan dan aitan na Allah subhanahu wataala da zai zo suna jiran ya hito daga cikin su da lokacin da bai hito daga cikin su ba dukkan su sai suka kama ce tare da cewa sun sani sun karanta a cikin littattafan shi da cewa wannan manzon zai zo kuma manzo ne da Allah subhanahu wataala amma dukkan wannan bai sa su da imani Allah subhanahu wataala ce wannan shi ne wuya wanda ta tsayi a gare su da kuma su mushrikan makka rasulun min Allah manzo daga wajen Allah wanda yana karanta musu tafai wanda suke masu tsarki wanda shine alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala ya ga mu a wurare da yawa na cewa bai halakar da al'umma wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah subhanahu wata'ala na cewa ba mu kasance masu yin azaba ba ba mu kasance muna azabtar da mutane ba face sai mun aiko da wani ya ce wa ibn ummatin illa kada fi halayi babu wata al'umma face mai gargadi ya fita kan wannan al'umma ya yi mata gargadi ya karantar da ita Allah subhanahu wata'ala ya gaya mata cewa akwai Allah da yi imani da Allah da shirin haka Allah subhanahu wata'ala ya ce bai azabtar da mutane face sai ya aiko musu da mutu a wani wajen yake cewa kuma ba mu aiko da kowane mutu sai da yaran mutanen shi ba don komai ba don mushiya da suke a gare su Allah subhanahu wata'ala bai aiko mu al'umma manzo sai daga cikinsu wanda daga cikinsu ne yaran da suke shi da shi Allah subhanahu wata'ala yake aiko musu wannan wannan ba da wani yare ba wanda ba su gane amma ba dai su ce ba su gane abin da yake nufi a Allah subhanahu wataala ce bi lisani qawli duk manzon da Allah subhanahu wataala ya turo yana turo shi ne da harshen mutanen shi da yar mutanen shi da yaran da suka iya Allah subhanahu wataala ya turo manzanni tun daga annabi Nuhu har zuwa annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya turo duk al'ummomin da suka gabata ya turo su manzanni annabi ya kasance yana ta kiran mutane shi yana ta kiran mutane shi babu wani usulubi babu wata hanya da ake bi ta wa'azi annabi ba ce sai da yi mutane shi sai da shekara dubu babu shekara hamsin ashe fihim alf sanatun illa 50 am sai dai shekara dubu babu shekara 50 yana kiran su akan su yi imani da Allah akan su bar bautar mushrikai su bar bautar gumaka su dawo su bauta ma Allah shi kai amma mutanen nan duka ba su imani da shi ba yake cewa wa qala rabbu rabbi da aqulu qawli layla wa nahara ya Allah ni na kira mutane na dare da rana ya kira su da daddare ya kira su da rana wani waje yake cewa summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israr sannan ni na kira su a bayyane na kira su suna a zamne cikin mutane na zo ina yi musu wa'azi kuma na yi ya masu wa'azi a sitirce na dinga iske su gida gida ina kwakwa samun mutum a cikin gidan shi in mai wa'azi in ce da Allah ka yi imani malamai su cewa babu wani zarfi zamani da zarfi maka babu wani lokaci da wani wuri da wani yanayi wanda annabi da yi aiki da shi wajen ya kira mutane shi amma ƙarshen mutanen da suka yi imani ƙarshe nuna ya gane ba za su yi imani ba suka yi imani sun kafirce ma Allah nuna ya ce rabbi la tazar ala al-ardi bil kafirin dayya ya Allah kakkabar saboda mutanen annabi tsabar kafin cewa tunda shi ya rayu shekara dubu babu shekara wasu sun mutu sun bar shi yana wannan da'awa har ya kai tsabar kafin cewa idan kaka wanda shi ne asali na na fami babban fami kaka ko kakan kaka ya kai idan zai mutu yana tattara duka diyan shi da jikokin shi da tafakunan shi da kowa da yi musu wasiya da dinga ce musu ko da na mutukun wanda ya imani da annabi wannan yasa Allah ya ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin layya ya Allah kar ka bar ko da kwara dai na daga cikin wannan kafara amma saboda min noye wannan Allah ya ce rabbi innaka in tazar yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafa nu ya ce musu nu ya ce ma Allah Allah ko da ka musu waɗannan mutanen ba za su hayi ɗa ba wanda zai zuwa da boka duk wanda za su haihuwa kankararre ne kafirce ma ayoyin kai ne kafirce ma abin da ka turo ne yi kira shi saboda suna yin wasanci suna yin wasanci suna bar mutum su cewa ko da mun mutu kada ku yarda ku yi imani da ni da ce rabbi la ta zara alal ardi da kafin da ya innaka in tazaru yudillu ibada yace ba za su haifa wala yalidu illa fa'ilan kafa za su batar da bayanka kuma ba za su hanyi komi ba sai wa'anda suke kangararru kafararru idan wannan ke nuna mu cewa mutanen nuhu ya yi shekara hamsin yana tare su wujiya ta tsaye a gare su amma tare da wannan suke yi imani da shi aka mutanen annabi nuhu aka mutanen annabi salih aka mutanen annabi shu'aib duka Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin su a cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala bai halakar da al'umma bai yi mata azaba ko a ranar ba kiyama Allah subhanahu wa ta'ala shi sake cewa shi yasa ya halice mu al'umma wanda ta ta kashi saboda mu kasance shaida ne akan al'ummomin da suka gabata kuma cikin wa'anda za su shaida a ranar ba kiyama hada mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda mun karanta a cikin littafin mai tsarki na cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mu waɗannan al'ummomin annabawa mun karanta da sunayen annabawa da labarinsu da yadda aka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka su shi yasa annoba da kiyama annabawan nan za su zo su za su zo amma ka ji tsabar kafirci na kafir tsabar tangarewa ta kafir duk shekarun gari annabi mu ne amma annoba da kiyama mutane shi za su tsaye a gaban Allah su ce su babu wanda ya zo musu ce su babu wani dan aiki da ya zo su haka duk wasu kafirai da suka kafirce ma abinda Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzon shi kanshi za su ce babu wani manzo da ya zo su karshe mu al'umma annabi Muhammad mu ne za mu shaida mu ce lalle tabbas mu ya zo mu ba da labarin yadda ku karanta a cikin alƙur'ani kenan wannan kin da mu cewa Allah subhanahu wata'ala manzanni da ke turowa wujja ce wadda take da kwari wuciya ce wanda saboda da ita ne zai halaka zai azabtar da wanda zai azabtarwa da wannan wuciyar ne Allah subhanahu wata'ala zai sa dan wuta wuta kuma ya sa dan aljanna aljanna Allah subhanahu wata'ala ta rasulun min Allah manzo daga wajen Allah ya tulu sufan mutahara yana karanta musu littattafai shi yasa manzannin Allah subhanahu wata'ala mafi yawancin su Allah subhanahu wata'ala ya ba su tauhid ya saukar da injila ya saukar da alkaura ya saukar da zabura wasu daga cikin su ya ba su takardu wanda za ka gana su ibrahim musa dukan waɗannan littattafai takardu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba manzannin shi kace ya tunzu ba mutahara manzan nan yana karanta littattafai wanda sai tsarkaka wanda daga wurin Allah subhanahu wata'ala sai kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu cewa Qur'ani da gaurin shi Allah subhanahu wata'ala ya ce ma kafiran lokacin manzo Allah in sun isa su zo da Qur'ani Allah subhanahu wata'ala da cewa walau kana min inda ghairi llahi law yadu fi ibtilafun kathira suna zargin cewa Qur'ani ba wai ba daga Allah ne ba sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wake ne yake sun ce mawaki Allah subhanahu wata'ala ya ce musu wa ma'alamnahu shay'a وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن sun ce wake ne lokacin da ke karanta musu alƙur'ani saboda alƙur'ani ya zo ne da yaransu su larabawa ne kuma alƙur'ani a tsakar da shi da yaren larabci amma kuma aka ce in sun isa fa'atu bi suratul misli su kira duk wanda za su kira su tattaru baki ɗayan su kafar da iya larabcinsu da ƙwarewarsu a yarensu wanda yaren kowayensu su zo da sura guda a cikin alƙur'ani irin da alƙur'ani da girma ba za su iya ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala daga wurin shi da alƙur'ani ba su iya zuwa da wani alƙur'ani duk iya larabcin su shi yasa suka dinga zargin manzo Allah suna cewa wannan mawaki suna cewa wannan masihirci ne sihiri ne yake sihiri ne yake yi da bakin shi yana ganin wanda abubuwan ba don komi ba don ya sai imanin mutanen don ya sa mutanen su bar bautar abin da suke bautawa su je su bauta ma Allah su ba da ya sa sun zargi manzo Allah sun shirye shi da rashin hankali sun shirye shi da tabon hankali sun shirye shi da cewa boka ne masirci sun shirye shi da cewa mawaci duka ba da kuma saboda ya zo su da abin da ba su iya zuwa da shi wanda shi ne alƙur'ani mai girma wanda a wani Allah subhanahu wa ta'ala yake kara ga mutuwa da su bi mukarrama shi wa'annan alƙur'ani ya kasance a cikin wasu takardu ya kasance a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wasu takardu wanda suke abin karrama takardu wanda suke abin mutuntawa marfu'atun mutahara wanda an daga su kuma suna tsarkakakku tsarkakakku ne an daga su a sama suna can kuma tsarkakakku ne da aiki safara kiramin fara suna hannun mala'iku wa'anda suka masu karanci wa'anda suke bayan Allah na gari domin wannan shi ne hujja wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tuno waɗannan kafiran wanda suka kafirce shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yace fiha kutubun qayyima ai a cikin waɗannan takardu tunda ya ce wa rasulun min Allah ya tuno su fa mutala manzo da gurin Allah yana karanta takardu waɗanda suke tsarkakarku yace fiha kutubun qayyima ai a cikin ta akwai littattafai wanda daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda suke masu adalci wanda suke tsaye kamar yadda ibn jarir yake cewa fi sufin mutaha kutubun min Allah qayyimatun adilatun mustaqima alaysa fiha khata ya annaha min indillah saboda yace littattafai ne wanda suke tsayayyu miƙaƙƙu babu kwana-kwana a cikinsu saboda daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala suke babu kuskure kamar yadda makaranta Allah subhanahu wa ta'ala ga cewa walau kana min indi ghayri llahi la wajadu fihi ikhtilafan kaseera da a ce alqur'ani nan ba daga wajen Allah ba yake da an samu sabani wanda yake mai yawa da an samu sabani da rakkar ruwa wanda take mai yawa a cikin shi amma kasancewa a cikin auren Allah daga wurin Allah yake shi yasa ibn jarir ya ce babu kuskure a cikin alqur'ani ne girma shine Allah subhanahu wa ta'ala yana ambata alqur'ani ne da mafi kyawun abin da ya dace a amince shi ya ce rasulun min Allah ya kuma tsofan mutahara yana karanta takarkun wanda su ne alƙur'ani mai girma wanda su tsarkakakku tsarkakakku ne a cikinsu kuma akwai ambatan Allah subhanahu wa ta'ala wanda babu kuskure a ciki Allah subhanahu wa ta'ala yana yaban alƙur'ani yana gaya mu daraja alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa la ya'tihi batil bi bayni yadayhi wa la ya'tihi wani banza ko wani abu wanda ba na gaskiya ba ba zai zo mu alƙur'ani ba ta bayan shi ko ta gaban shi shi yasa har bisa yanzu tun da alƙur'ani Allah subhanahu wata'ala ya gama saukar da alƙur'ani aka tattara alƙur'ani tun lokacin Usman bin Affan ya tattara alƙur'ani ya rarraba shi a garuruwan da yake mulki har bisa yanzu alƙur'ani ana rubuta shi ne a bisa wannan rubutun shi yasa za ka ana cewa bi rasmi Usman har bisa yanzu ana rubuta alƙur'ani ne a bisa wannan rubutun da Usman bin Affan ya rubuta da shi kuma har bisa yanzu kafirai tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har bayan mutuwar manzo Allah har ya zuwa nan suna kokarin su gani sun sauye wani abu a cikin alqur'ani ko su cire wani abu a cikin alqur'ani amma kuma kowane lokaci Allah subhanahu wata'ala yana tona musu asiri saboda Allah subhanahu wata'ala ya ga cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu mu ne muka saukar da alqur'ani mai girma kuma lalle tabbas mu mu ne za mu kare alqur'ani irin yanayi da musulmi suka shiga na kafirai su yi karin su ci galaba a kansu ba da Allah su bayan wata ala ya yi alƙawarin kare alƙur'ani shi ba da yanzu an sauya alƙur'ani wa'anda aka ba littafi da muka ɗauki misali kirista muka ɗauki misali yahudawa a taura akwai a taura yanzu da suka ce ma a taura amma sun sauya ta sun ciccire abubuwan da suka gaba sai daidai da ra'ayinsu ba sun sa abubuwan da suka daidai da ra'ayinsu haka kirista ma a cikin injila sun cire abubuwan da suka ga dama sun kara abin da suka ga dama babu wanda zai ce ma a taurar da ke hannun mutane a yanzu ita ce a taurar da aka saukan ma a musa da ita ce lalle tabbas da sun yi waci da ita sun yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a cikin ta akwai bayanin cewa duk wanda bai yi imani da annabi ba ba zai shiga aljanna ba zai mutu yana kafin da sun bar abin da suke da a ciki za su ganin labarin annabi Muhammad to amma kasancewa sun sassauya ta ba ita ce hannunsu ba ba za su yi imani da shi ba haka kuma injilar da ke hannun Kirista a yanzu babu wanda zai ce ma ita ce injilar da aka saukar ma annabi Musa annabi Isa sun sauya su ma sun sa abin da suka dama a ciki saboda Allah a cikin ta ya saukar da labarin annabi Muhammad kuma ya gaya musu idan ya zo su yi imani da shi kenan lalle tabbas da ita ce shi yasa kiristoci da yahudawa na lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa'anda akwai sauran imani na suna riko da addinin annabi Musa da annabi Isa a wannan zamani ko da annabi ya zo ba su tsaya su bata lokaci ba masu imanin cikin su malaman cikin su irin su Ali ibn Hatim suna manzo Allah na zuwa suka imani da shi irin su Warqat bin Nawfal wanda lokacin da aka ware yin manzo Allah wani ake kai shi wurin shi saboda shi ya san da labarin shi ya san da cewa zai zo har yake cewa da ina raye za a kokana na imani da shi yasa wasu daga cikin malamai sun kirga shi a cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ya ga manzo Allah kuma ya aka da mishi cewa da yana raye aka aiko shi zai yi imani da shi saboda shi ya ga alamu ne na annabta gare tun yana da yawo tun kayan a aiko shi kenan wannan ke nuna mu malaman kiristanci kirista da malaman yahudawa na lokacin manzo Allah wanda suke malamai na kirki ne sun karanta a taura da injila karatu na kirki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na zuwa sai imani da shi kenan wannan ke nuna ba a cikin littafin su baki dai da ba su sauya su ba da za su iske bayanin manzo Allah kuma da za su yi imani da shi amma alqur'ani mai girma yana nan yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sabo shi kuma har a nan ƙasa babu wanda ya isa da sauyi wani ala cikin ƙur'ani za ka gani ko da wajen buga ƙur'ani wajen buga shi aka yi kuskure aka cire wata aya za ka gani ba za wannan buga wanda aka mashi wannan ƙur'anin da aka buga da wannan kuskure za ka ga ba za su jima ba ba za su yaɗu ba a hannun jama'a ba ce sai ka gani an gane wannan kuskuren ana gyara mutane ƙur'ani wanda aka buga wuri kaza akwai kuskure kaza mutane su yi hankali karshe za ka gani ma san bace shi yasa duk qur'anin da aka buga da kuskure ko kuma aka buga da wata manuwa aka yi wasu cire-cire da ƙara-ƙara a ciki za ka gani allah subhanahu wa ta'ala ba zai samu shi da goma ba za ka ga sai ya bace ba ma zai zo hannun mutane ba mu ko ya zo hannun mutane za ka gani da sauƙi kuma zai bace allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mu cewa wannan mushin da za ka zo da shi shine manzo sallallahu alaihi wasallam wanda tare da shi akwai alƙur'ani wanda yake mai girma alƙur'ani wanda yake cike da zoji da abubuwa wanda babu wanda isa ya so da irin su ya ce fi ha mutu kun kayyana a cikinsu akwai kuskure a cikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ba alqur'ani din da waɗannan su ya ci gaba da cewa wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum bayyina waɗannan mutanen waɗannan kafiran wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su littafi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba su rarrabu ba ba su rarrabu ba su da tsayawa kan addinin su yanda Allah subhanahu wa ta'ala ba su haɗa kai ba suka tsaya kan addininsu yadda Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabawansu yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarce su illa min ba'd ma ja'atuhum bayyina sai bayan wannan mushin ta zo musu bayan ta zo musu da kuma suka rarrabu wasu suka yi imani da ita yadda ta zo wasu kuma suka ƙara suka rarrabu jama'a jama'a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa yahudawa za su yahudawa sun karkasu su kashi saba'in da ne a kan abin da aka saukan masu na taura sun kashi kashi saba'in da ne kowa yana ikirarin cewa shi ne mabiyan annabi musa na gasi kowa yana ikirarin cewa shi ne ke rike da addinin annabi musa na gasi sun kashi so saba'in da ne aka koma za Allah ce wa nasara kuma za su kasu so saba'in da ne su ma kowa yana ikirarin cewa yana musu addinin annabi musa ya ce wa haka shi ma al'ummar shi za ta kasu so saba'in da uku ya ce dukkan saba'in da biyu za su kasance yau mutane shi sa a bayan mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi shekaru ba aka ware samun bidiyoyi daban-daban aka ware samun firkoki daban-daban wanda duk suka karkasu wani ya zo ya ce babu kaddara wasu aka samu hawari aka samu rafi da yan shiga aka samu mutazila ga sunan dai barjat wasu ma sun zo mun wasu kuma su zo mun ba kowa ko a yanzu zaka gani akwai firkoki daban-daban ka gani akwai ahlus sunna akwai yan dariqa akwai yan shi'a akwai yan kala kala dukkan waɗannan suna cikin firkokin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani yace al'umma shi za ta rahu so 74 yace kuma duka wuta za su sai firka guda wadda ta imani da Allah da manzo Allah wadda take akan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake akan shi a zamanin shi da shi da sahabban shi kenan wannan kin da mu Allah subhanahu wataala ya ce waɗannan mutane aka ba da kai ba su yi wannan rabuwar kanu ba ba su karkashi ba tawaga tawaga jama'a jama'a kowa yana kira akan maza kowa yana kira akan addini shi sai bayan hujja ta zo su bayan Allah subhanahu wataala ya sauka musu da tafai ya sauka ya turo musu da manzanni to maimako a ce sun kama addinin Allah lokacin da aka yi musu wannan lokacin da Allah ya turo musu musu ya turo musu da littafi maimakon a ce sun yi riko da wannan littafi kuma sun bi wannan manzan da abin da ya koya musu a bisa koyar wanda ya aza su kanta to kuma sai ba su yi ba kowa sai ya kama abin da ya ga ya yi daidai da shi kowa ya kama abin da ya shi ne ra'ayin shi kamar yadda za ka gani a halin a yanzu yadda ake ta gani kowa ya mai da kakanni da iyayen gini kowa ya mai da cewa addini gado ne kowa ya mai da san ran shi baya ya mai da san zuciya shi gini a zo a bi Allah subhanahu wata'ala da manzon shi a zo a bi abinda alqur'ani ya karantar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta karanta amma kuma abin ya gagara zaka ga da an buɗe baki kowa zaka ji yana masoyin annabi babu musulmin da zaka ji bayan cewa shi masoyin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka yana jin alqur'ani dukkan zaka ga kowa ya yi imani da Allah ya yi imani da manzo Allah kun ba irin an kala kato da ke cewa ba su yi imani da hadisi ba amma bayan su zaka gani duk wanda ake rayuwa da su zaka gani duk sun imani da Allah sun imani da hadisan shi sun imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma tare da wannan kuma san zuciya da ra'ayi ya saba komai ne ba suke sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin gare su dan koyarwar manzo Allah ta saba ma ra'ayinsu a wani wurin zaka gani to anan ba koyarwar manzo Allah ta su ba ra'ayinsu ne za su idan koyarwar manzo Allah ta saba ma ra'ayin wani malamin su to ba ra'ayin manzo Allah za su ba a ra'ayin malamin su ne za su idan koyarwar manzo Allah ta saba ma ra'ayin kakanni da uwaye zaka gani akwai hakkusa yanzu wanda su shi da aka gani hankukun da bayan yana kuri yana gani su ɗan gargajiya ne mu muna kar kakanni da kwaye ana ce mashi ilimi ya zo in kakanni da kwaye sun kasance akan kuskure yanzu ana gaya mushi cewa ilmi ya yi abin gagayen da ake yi shi sallar gagayen da ake yi ta azumin gagayen da ake yi shi watan ga gayen da ake gani shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su mu li ruyatihi wa aqdiru li ruyatihi fa in kumma alaikum fa akmilu iddata 30 yawma manzo Allah ya koyar ya gayyana kan shi ga yanda ake ganin wata ga yanda ake dauka azumi ga yanda ake ajewa ya ce ku yi azumi idan kun ga wata haka kuma ku sha ku aje azumi idan ku yi sallah idan kun ga wata in an rabe muku wata saboda yanayi na hazo ba ku ga wata ba wata bai bayyana gare ku ba ya ce fa akmilu iddata 30 yawma ku cike kididdigan wata kwana 30 haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya amma zaka gani mutum sai ya zo ga wata ko kuma gashi an ce an gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zo mishi idan ya zo mishi ya ce ya ga wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da ayi azumi idan wannan kirkin manzo Allah ya koyar da yadda ake yin wannan ibada amma zaka gani wani sai ya azumi 31 wani ya azumi 32 a duniya babu watan wata na sama da ke yin 31 manzo Allah cewa fa aqimu iddata salati in yayi 30 29 ba gani ba to da an 30 ran 30 da dai wannan dole zama sallah da mutun ya ki da yaso amma zaka ga tsabar ra'ayi da san kai da rikin sanin ya kamata da jahilci saboda hada jahilci ga mutum mai ilimi bayan da za a yi mutum ya azumi 30 da dai wani yayi 30 da tsabar lalacewa sai ka samu wanda har 30 da uku yake wai shi yana jiran sai ya ga wata da kai to ka gani kuma ta da an ce ina wa masoya annabi ina wa da suka imani da annabi za ka gani hakkuwan baki yake su su ne masoya annabi amma kuma ba su aiki da koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam alhali Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan wa yusallimu taslima Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya baki ya rance da kanshi ba za su yi imani ba ba za su kasance masu imani ba har sai sun saka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai hukunci a cikin duk wani abu da ya shiga na tsafani tare da a cikin tsakaninsu sai ka kasance kai ne mai hukunci kuma in kai yi musu wannan hukuncin ka su samu komi a cikin zuciyarsu sai sun mika kai mika kai wanda yake na gaskiya kenan wannan ke nuna mu bai yiwa mu ce mu yi imani da Allah kuma mu dinga kan mu kasance irin yahudawa mu kasance muna yin imani kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ke jamu afa tu'minuna bi ba'd kitabi wa takfuruna bi ba'd muna yin imani da abin da yayi daidai da san zuciyar mu yayi daidai da ra'ayin mu amma kuma abin da ya saba ma san zuciyar mu ya saba ma ra'ayin mu sai mu ki yin imani da shi mu ki karɓar shi tare kuma tare da cewa mu muna cewa masu ya manzo Allah ne da haka imani da manzo Allah da bin shi bai tabbatuwa sai mutum yayi malamai suna cewa dole haka ce da atu fi ma akbara واجتناب ما نهى عنه ويذر والا يقبل الله الا بما شرع bai yiwa mutum ya kasance ya tarba imani soyayya da yake cewa yana ma'annabi sallallahu alaihi wasallam soyayya da yake ma'annabi bai yiwa ya kasance masoyi ga annabi har sai ya kasance yana yana bin duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shi kuma yana yin da'a a bisa dukkan abin da manzo Allah ya yi kuma yana nisance ma duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma yana bauta ma Allah a bisa abinda Allah subhanahu wataala ya sharanta kuma a bisa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta shi yasa manzo Allah ce mu shi ma al'umma shi za ta rabu za ta karkasu su 73 yace dukkan wannan kasu kasa a wuta suka yi sai guda dai wanda suka kasance akan abin da yake da kuma sahabban shi Allah subhanahu wataala ya ce wa ce wa mu'min illa ya'budu lahu muslimin lahu ba umarce su da komi ba sai dai su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai suna masu tsarkake addini a gare shi ba su hada bautar shi da wani ibadar da ake yi ma Allah shi kadai ba su yi ma kowa da Allah subhanahu wa ta'ala ba komi ya umarta al'umma ba sai wani to ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba halicci aljanna mutum ba sai dan su bauta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bai umarce su da komi ba bai umarce su da wani abu wanda yake mai yawa ya ce illa da ya abu za su kuma su ne rahoto sai don su bauta ma Allah wanda yake shi kaɗai su bauta ma su tsarkake wannan bautar kar su haɗa bautar shi da wani kar su yi mashi shirka kar su yi shirka da shi shi yasa lokacin suka ce suke mamaki a ji alal alal ilahan wahida a ce yanzu dukkan su bar abubuwan da suke bauta ma su bar duk shirke-shirken da suke yi su bar duk layin da suke karbawa su bar duk kayin da aka ba su wanda suka laka a cikin gidajensu su bar aljannin da suke gado daga kakanni zuwa uwaye kakan kakan suna da aljannu ya mutu ya bar kakan su haka na haka suna yi ta gadon wa'annan aljannu suna yi ma wannan aljannu yanka lokaci zuwa lokaci da kudurin wai wa'annan aljannu za su kare su ko za su tsare su ko za su amfanar da su suka ce duk su bar waɗannan abubuwan su dawo baka ma Allah shi kaɗai suka kiya shi ne suka kafurce ma mai goma Allah suka kafurce ma abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya rayu manzon shi da shi idan wannan ke nuna mu cewa dole mutum sai ya yi watsi duk wani abu wanda ba addini ba ne don ya kasance cikakken mai imani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bai umarce su da komi ba sai dan su bauta ma Allah shi kadai suna masu farkace addini a gare shi shi kadai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa anta ba mu aiko ba mai gargadi ba mu aiko ba mu zo ba wanda ya gabace ka face mun yi shi wahayi cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ta haka mutane shi su bar duk wani abin bauta su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kare Allah subhanahu wa ta'ala ce mun suna da wani da hudafa suna masu mika wuya suna masu yin wannan addini wanda ya turo musu yadda ya umarni ba tare da sauye-sauye ba ba tare da sa sarrai ba da ra'ayi a'a yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo da haka addini ba na gidansu kowa ba ne addini allah subhanahu wa ta'ala da ya turo shi ya turo manzo manzo kuma ya koyar da wannan addini da haka babu wanda zai yi addini kuma allah subhanahu wa ta'ala ya kalli wannan addini ya karbe shi sai ya yi shi yadda allah subhanahu wa ta'ala ya koyar da shi yadda ya umarci mutum shi ya koya ma da shi muna sa haka allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa yaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu allaha wa ijtanibu at haka muka aiko wa kowace al'umma manzo kowace al'umma muka aiko wasu mai gargadi da cewa ku bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kuma ku nisanci tawo malamai suka ce al-tawo kullu ma umila min duni lahi wa huwa duk wani abu da aka bauta ma kuma bayan Allah kuma shi ya yarda da mai wannan bauta malamai sun sa wannan jumlar tawwa wa saboda akwai wasu abubuwa da an bauta musu amma ba su yarda ba kirista suna bauta ba suna cewa isa dan allah suna bauta ba annabi isa amma annabi isa bai yarda ba yana cewa ma kuntu lahu illa ma amartani bi an ibudullah rabbi wa rabbi ban ce musu ba komai ban ce su bauta mun ba allah zai tambaye shi kai kace su rike ka da mahaifiyarka abun bauta zai ba ni labari ce wallahi allah ne ce musu ba ban koya musu ba ban ga ta karatar da su gobi ba sai su bauta maka kai kadai sai dai su farkace ka da bauta Allah subhanahu wataala ya sani amma zai tambaye shi a ranar alkiyama don ya kara kawa musu shi idan ka gani wannan sun bauta mushi ba tare da san shi ba aka akwai masu bauta wa mala'iku ba tare da sanin mala'iku ko ba tare da san su ba amma duk wani wanda aka bauta ma ko ake yi mishi wata bauta wanda babu wanda ake yi ma wannan bauta sai Allah kuma ya san ana mashi wannan bautai to bai sani cewa ranar gobe da kiyama yana cikin kawo yana cikin wa'anda aka suka yi ake bauta ma kuma suka amince da wannan bautai ranar gobe da kiyama Allah subhanahu wataala da shi da dukkan wa'anda suka bauta mashi zai je wasa a cikin wutar jahannama shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gani wasu daga cikin sahabbai suna zuwa shi suna kokarin ziga shi su kai shi inda bai kai ba sai ya ce musu za ka kuma kama aka wata نصارى المسيح المبين فإنما أنا أبو فقولوا أمر الله ورسوله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu kada ku ziga ni kada ku kai ni inda ban kai ba kada ku ziga ni ku dinka kai ni matsayin da ban kai ba ni ba kowa bane ni ba mu Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa manzo Allah babu wani suna da Allah subhanahu wa ta'ala yake kira kiran shi da shi kira wanda yake na girma kira na girmamawa kamar bawa babban abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi manzo Allah da Isra'i da Miraj na daukar shi a tai da shi sama a gwado shi Allah bai tashi ba da labarin cewa subhanahu allazi asra bi abdi sarki ya tabbata ga Allah wanda ya dauki bawon shi ya tahiya da shi kenan Allah subhanahu wata'ala ya kira manzo Allah da cewa bawon shi ne a wuri da yawa a cikin Al-Qur'ani shi yasa maza Allah da ya kai sahabbai wasu daga cikin sahabbai suna neman su wuce gona da iri yace kada ku wuce gona da iri a kaina kada ku wuce gona da iri a kaina ni bawan Allah da ku ce bawan Allah ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani waje yake cewa kada ku yi kaburruka a wajen bauta abinda ya halakar da wa'anda suka gabace ku shine yawan tambayar su kuma da wuce gonar su da iri a cikin annabawansu wasu sun yi imani kamar kirista sun yi imani da annabi isa amma sai suka kai shi a matsayin allah duk wajen girmamawa da wajen zuruta shi sai suka wuce matsayin da allah subhanahu wa ta'ala ya saka ya aje shi sai sa allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu allaha wa ijtanibu at-taghut ku bauta ma allah shi kada ku nisanci duk wani abun bauta wanda ba allah subhanahu wa ta'ala da wasu su kuma lokacin cikin kiristawa sai suka kirista sai suka ce a shi annabi ma shi ne ta gani wannan sun wuce gona da yau sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masahaban shi da kuma al'umma shi baki da hannun shi su mai sanda akan kar su wuce gona da yau sai sa lokacin da ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kabarin shi ma ba a kai shi ba aka yi irin yadda ake ma wasu sarakuna saboda kai ya kasance wurin kai ya kasance ana zuwa ana bauta mashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ma warwar lamarin hana sahabban shi ziyarar makabarta sai daga bayan da ya musu bana da haka ko a yanzu ba abin da ake yi a kamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingancin ziyara ana zuwa ne kawai a yi mishi sallama a wuce babu wani abu da ake yi koma bayan wannan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne bai iya yi mambawa abinda babu da yake sai Allah shi da kanshi ya gani ya ce shi bawan Allah ne manzo ne na Allah lokacin da suka zo suka suka zo wurin shi suka ce suna neman ceto a gare shi yace ba a neman ceto a gare shi ba a neman taimako a gare shi ana neman ceto da agaji ne a wurin Allah subhanahu wataala shi kare da haka ko yanzu ko gobe musulunci na gaskiya abinda Allah subhanahu wataala ya koyar abinda shi karatun kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar shine babu wani ko taimako da ake nema a wurin wani bawa Allah wanda babu mai iya yin wannan abu saboda akwai taimako akwai tallafi ko kuma wani agaji da bawa yana iya yi mashi kana ɗauke da kaya abokinka ko ɗan uwanka na iya kamawa ya sauke ba ka da kuɗi ɗan uwanka na da kuɗi kana iya zuwa ya baka wannan kuɗi ka wada cikin ruwa kana ganin mutane wa'anda sun iya ruwa wa'annan mutanen kana iya ɗaga hannu ka yi iyo su zo su cece ka duka wannan taimako ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba bayan iko suna iya yi mai junansu shi shi ya samu Allah subhanahu wata'ala ya sa lada a kan shi yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa tuhidu rajul ala dabati fa tahmilu lahu alaiha mata'a musara ka taimaka ma dan uwanka akan dabar shi bai iya ɗaukar kaya ka kama mashi ya aza ko ka kama mashi ya sabji ya ce wannan sadaka daga duk wani taimako ko ne ba agaji wanda ba wa ke iya kana iya neman shi gaba amma wanda babu da iya sai Allah kamar yadda mutum zai wato idan kai ke wato babu wanda yake zai tare da ka wasa yin wannan wato ba Allah a nan za ka gani wasu za su dinga kiran suna wasu mutane ko ka ji mutum ya kira ya rasulallah nan za Allah karan kanka shi a irin wannan bagiran bai iya yi ma ko shi da kanshi ya gani shi da kanshi ya gani a nan Allah subhanahu wataala ne kadai yake shi yasa kafin rai na da su sun yi wasu ma daga cikin musulmi ne su tabbatar da wannan girma saboda idan suka shiga cikin kunci suka hau ruwa suka shiga teku inda sun san babu wani allansu babu wani gunki da ke iya taimakonsu da a wanda hannun kuma su ne da wani a nan suna tsarkake addu'a su kira allah su bahana wata ana shi kadai da haka duk wani labari da za a ma duk wani abu da za a gaya ma a ce akwai wani wanda zai iya taimakon ka akan abin da babu da iya yin shi sai Allah ya sani cewa yaudarar ka ake kuma kattai shi ma wanda yake tunanin yana yi ba yaudarar ka shi in ne ilimi ne ya sani bai iya ba mamaki yana kare abincin shi ne ko yana kare wata kujerar shi ko yana kare wani matsayi na shi da haka Allah subhanahu wataala ya ce wutar da sai an gaya mu cewa sun sanci bauta wa wani Allah wanda ba Allah Allah subhanahu wataala ya ce cewa wa bi sana'a ci gaba da tsayar da sallah malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma'umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu anan kadai idan aka tsaya sallah ta shiga ciki aka zakka ta shiga ciki inda dukkan su suna cikin ibada ne suka ce Allah subhanahu wata'ala ya kawo ya kawo ibada sallah ne saboda ta kasance mafi girman ibada bayan tauhidi bayan tsarkake Allah subhanahu wata'ala da bauta babu wata ibada da ta kai sallah girma malamin da shi sa Allah subhanahu wata'ala ya kawo saboda ibada ce wadda take ta gangan shiki kuma tana cikin manyan ibadu da suke kowane ibada matsayi bayan tauhidi Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wa yutu zakka kuma su bada zakka wa ma umiru illa bi amrillah mukhlisina lahu dinahu nafa wa yuqimu salata wa yutu zakka kuma su bada zakka su tsayar da sallah kuma su bada zakka zakka shine kyautatawa wasu daga cikin malaman sun ce a zakka iya sadaqa shi ta ce sadaka wasu kuma suka kebance da suka ce a wannan dai zakka wanda sai wanda ya mallaki abin da ya kai a gida zakka ake gida da idan muka ɗauki zakka a ma'anarta wadda take ta loka ta ce a sadaka sadaka ga wanda ya kai matsayin ya yi da zakka da wanda bai kai ba duk wanda zai ɗauki wani abu ya bada to kamar ya yi zakka ya bada sadaka amma kuma malamai wasu daga cikin malamai a ma'anarta ita zakka shine wanda dukiya abin da ake hidda a cikin wata dukiya ke fantatta an ce sai wanda kuɗin ya kai kaza ne zai huta kaza ya ba talakawa a takaice dai baki ɗayan saraka da zakka kyautatawa ne ga talakawa shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa yutu zakka su kyautata ma talakawa su kyautata musu da kuma mabukata su ba su na daga abin da Allah subhanahu wata'ala ya azuka musu wa zalika dinul qayyim wannan shine addini wanda ya tsaye wannan shine addini wanda ya addini ne adalci kuma wannan ita ce al'umma al'umma da ta yi imani ta tsarkake bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kuma ta tsayar da sallah shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ta kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ku ne yayin halitta wanda aka fito da mutane saboda saboda kuna horo da aiki nagari kuma kuna hani da aiki wanda yake mummuna a gaba yace kuma kuna yin tsayar da sallah kuma kuna ba da zakka kenan tsaye da sallah da bada zakka wannan shi ne ke nuna addini wannan addini ne wanda ya tsaye Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa zalika dinul qayyim wannan shi ne addini wanda ya tsaye shi yasa wasu daga cikin malamai sukan kawo hujja da wannan aya da cewa lalle tabbas kamar irin su Imam Shafi'i da Imam Zuhri da cewa lalle ayyuka suna cikin imani kamar yadda mun gani a bayan da muka zo tafsirin suratul asr illa alladhina amanu wa amilus salihat da muka yi magana akan imani malamai suna kawo hujja da wanda ayi cewa lalle tabbas cewa ayyuka suna cikin imani idan mutum bai cewa shi ya yi imani amma bai aiki gashi Allah subhanahu wataala ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din wa nafa wa yuqimu salata wa yutu zakata wa dhalika dinul qayyim manzannin da aka tuko musu wucin nan da aka tsayar musu ba komi aka nema gare su ba komi aka umarce su da su ba aka umarce su da shi ba sai dan su bauta wa Allah subhanahu wata'ala shi kadai suna mai tsarkake bauta a gare shi kuma suna masu miƙa wuya a gare shi kuma suna masu tsayar da sallah kuma suna masu ba da zakka Allah ya rage ya ce wa zalika dinul qayyim wannan shine addini wanda yake tsaye da aka duk wanda zai ce ma kai kai imani imani kana nan ba tare da aiki ba to ka sani cewa yaudara kai kuma shi ma yaudara kai shi imani bai tabbatuwa sai tare da aiki gashi Allah subhanahu wataala ya ce umiru bi amrillah ba umarce su da komai ba sai dan su bauta ma Allah shi kadai wannan shine tauhidi su bauta ma Allah shi kadai kai su hada bauta shi da komai Allah subhanahu wataala ya ce wa yuqimu salat in aka tsaya kadai bi amrillah kadai sallah ta shiga ciki saboda bauta Allah sallah bauta Allah ce haka kuma zakka ta shiga ciki amma malamai suka ce da Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa imanin nan wani cika imani sai tabbas mutum ya gama da aiki shi yasa ya kawo da bai mu salata ba wata zakka yana da haka imanin bawa bai cika imani bawa bai cika da cikakken imani dole sai aiki ya bi imani yasa malamai suka cewa imani idan ya shiga zuciya idan baki ya gai ya shiga zuciya zuciya ta gaskata to gabbai suke nuna wannan imani ya shiga zuciya da haka a ga halayen mutum ba halayen masu imani da kuma ya dinga tokahu yana cewa ai imani a zuciya yi to ya lalaba imani shi imani indiya har ya shiga zuciya to dole kuma a gani a aikace haka malamai suka ce gashi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yuqimu salata wa yutu zakata su ba da su ba da su tsaya da sallah kuma su ba da zakka ba da zakka aiki tsaya da sallah aiki ne wanda gabobi ke yi shi mutum zai tashi a wallah mutum ne zai ya zo ya rubuta ya su da ya karatu dukan waɗannan ayyuka ne wanda sai ka yi kowa ya gani ba ka cewa ka kuzurta ka yi sallah a cikin zuciya ka saboda kai imani ka a zuciya ki dukan wannan bai zama imani dole imani sai an haɗa da aiki da mu na so mu kare wannan sura a yau amma kuma na ga lokaci yayi duka mun yi ramadan abinda muka ga daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu kana insha Allah gobe sai mu iya kuma muna sa ran gobe za mu tsaya karatu idan mun kare wannan sura insha Allah ina gobe sai mu iya wannan sura kuma mu rufe wannan tafsiri na mana insha Allah sai kuma lokacin da Allah subhanahu wataala ya kai abinda muka karanta daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya